الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ربكما تكذبان إنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان كم الله اوكي ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما آمين يا رب أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna headquarter kungiyar jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta tarayyar Najeriya masallacin nan da dan shi'a ya ji sunan shi ma sai ya shiga taitayin shi masallacin Umar dan Kaddam a nan bega junction otako birnin tarayya abuja ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci lacca wace shugaba na wannan kungiya ya sa ta a wannan masallaci a daidai wannan lokaci don ƙarar wayar da kanmu akan matsaloli da suka shafi wannan addini namu babu shakka muna tare da shugaba a ƙasa mai tsarki muka je najeriya ta dagule dangane da maganar ƙur'anin convention da za a yi birnin tarayya abuja kowa yana faɗin albarkacin bakin shi wanda yake da ya guntuwar bid'a sai yana so ya fake da wannan ya sama mata gindin zama wanda ke da haushin izala ya dauka izala ce ta shirya taron tun da ya ji shugaban kungiya na ƙasa ya ce muna gayyata mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki wanda hasada ta kusa ta kashe shi da akwai tsoho shi ma na ji hasadarsa ta motsa shi ne moshe suka yi ce taron tsafi za a je a yi da ƙurani a abuja allah ka saka wa shugaba shi gaba da alkhairi ya ce maluma da allah daina shan kwaya da in ba ɗan kwaya ba baka wanda zai yi wannan maganar ba amma zan iso kan maganar yanzu yana faɗa muku abubuwan da suka faru a najeriya ne ba ma'ana wannan yasa shugaba ce sakatare duk da wannan ajandar ba mu so mu magana a kanta ba amma ba za mu bari a ruda mana al'umma ba ya kamata idan muka shigo a dan kira lakta ta gaggawa haka a dan ba da sakonni wannan yasa shugaba da ya shigo jiya ya ba da wannan umarni wato dan izala dan izala ne a cikin awa 24 ga bega ta cika kamar za ta fashe akwai waɗanda suka taso daga kano don su zo su ji wannan lakta awa 24 akwai waɗanda suka taso daga taraba akwai waɗanda suka taso daga sokoto ga shugaban majalisar malamai daga taraba ya taso yana jin sanarwar ya ce wallahi da mu za a yi walfauru da gaggautawa fararun farilla da ya tafo salmanku daga taraba ya iso nan hadda manyan sarakuna sarakunan sunna ga sunan ya sha fararen kaya daga sama har kasa rigar fara alkebba fara rawanin fari shi fari ido fari niyyar fari wasu abin da zai ba ku shawa akwai waɗanda har daga jamhuriyar nijar ina shaka bas ina shaka bas ɗan mike tsaye a ɗan mike tsaye sosai su ganka ko kalle shi daga o ga wani guzuwar wannan sai dai abin da yake ba baki yin zala bakin ciki wa me yasa wannan shugaba namu da yayi kira sai kowa ya ansa tsohon nan da bakin ciki yake da ma ya kashe ya karba ya karba ma kullum bushewa yake saboda tsabar hasara kaga mutum malam ya bushe ya fice kace dan wuta wallahi wannan ne bakin cikin ba wani abu bane yanzu kai a ce maka zamu taro nan mai tsafi da qur'ani wanda magana za ta fito daga bakin mai hankali to wani abin da ya fi bada mamaki kace da mu ba ba ciki mu sani ka faɗa mu abin da ya taba hada kan musulman Najeriya da ka shiga an taba samu wani abu da ya hada kan musulman Najeriya shiga duk taron da ba shi zai shugabance shi ba to haka shedan ya ya masa fitsari aka ya dora masa wani girman kai duk taron da ba shi zai shugabanta ba ba zai je ba masabaka ta gasa karatun alqur'ani mai girma ta hada kan musulman Najeriya ko ba ta hada su ba dan izana ne kadai ke zuwa yan dariƙa ne kadai ke zuwa suwaye ba sa zuwa a musulman najeriya amma sai da yawa da tashi da yawa duniya karya cewa nan ana haɗa maza da mata shi yasa ba za mu je ba sai zama musabakar inda ake yin ta mata daban inda ake yin ta maza daban to yanzu ba ya riga ɗan da gardin abin da yake karɓa da sunan musabakar bai iya tuwa hukumar alhazai ta ƙasa ta haɗa kan musulman Najeriya ko ta rasu ba mai alfarma sarkin musulmi sai da ya zaɓo maluma dukkansu daga ƙungiyoyi ya saka su a cikin kin na ulama ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi da muke zuwa ƙasa mai tsarki domin a ci gaba da wa'azi ana wayar da kan alhazan Najeriya haka ne ko ba haka ba ne ya taɓa shiga ya taɓa shiga bai taɓa zuwa ba amma sai gashi ana bashi shugaban hukuma na sai ta jihar Filato wallahi tsohon da ba kunya ba da wani sai gashi a haice bai yana mulzore yana shugaban hukuma alhazaitu ba mu cika son yin magana ba amma bai iya rike girman shi ko taba jin shugaba yi magana kan shi ina ruwan shugaba da shi amma fa fitowa yana cewa to me abun mamaki ai dama ya taba kwasan mata ya kai su Saudiya ya sai da su wai shugaba ne da bi mata kai Saudiya shi ya fatan ƙarya yake karka dauka wai a ransa wai bai sani ba ya san ƙarya yake ko mafarki ya cewa shugaba ya dauki mace daga Najeriya ya je Saudiya sai zai sadaka da safi ya san ƙarya ne
jahannama amma washi ya zai yi dai dan me komai a shi shek balalau dan me dan me ba shi ba aka rama kana ba ka ganin aikin da yake wa addini kai wa addini aikin mana ka ganin Allah bai daga ka ba kai wa addini aikin mana me abun mamaki dan shugaba harkar qur'ani ta taso a Najeriya an buƙaci hadin kan musulman Najeriya shugaba ya ce muna ciki muna masu gayyata me laifin shugaba a ciki a duk program da shugaba ya ba muhimmanci a waɗannan shekaru ya ce sakatare daga nan kuma ha- ina roƙon Allah ya karɓi rayuwata a kan wannan ya ce babu abin da ya dame ni kamar abu uku. ya ce na farko haddin ƙur'ani mai girma in son samu na duk ɗan musulmi a najeriya ahadin sunna sai ya haddace ƙur'ani kamar ya bar duniya da wannan shugaba ya kawo mana sabon program na haddace ƙur'ani a shekara daya ƙarya nake idan ka gama primary kamin ga wuce secondary ka je ka NYSC ta primary ta haddace Qur'ani a shekara daya in ka gama secondary kamin ka wuce ka yi jami'a jami'a ka tsaya ka haddace alqur'ani mai daga fara program ne zuwa yanzu yara sama da dubu sun haddace Qur'ani mai girma sama da yara dubu sun haddace Qur'ani mai girma
ni na tura wani ma zuwa yola
sakataren malamai ce shi ma tura wani zuwa yola ta na'ibi academic wajen wannan program na haddace qur'ani an yi a jalingo an yi a yola an yi a lau an yi a dutse an yi a kazaure an yi a malam maduri yanzu na kano na kaduna su ba sun sauke yara ɗari aka zuwa wajen saba'in da wani abu sun haddace alƙur'ani mai girma a shekara ɗaya yace shugaba ya ce na gano yaran da ka ɗora masa ƙur'ani mai girma ya haddace da wuya ya lalace idan kai wannan ka gama aiki a kai shi idan boko ya je zai zama best student sannan da wuya yaro ya samu ƙur'ani mai kyau tilawa izo sittin wata guguwa ko ta boko haram ko ta guguwa ta shirme ko banga ta siyasa ko bandit da suke sace mutane suna shiga daji duka ta tare su ba za ka samu yaro hafizi da hadisi alƙur'ani mai girma ba
gaskiya ne ba za ka samu ba yanzu taron mu nan idan kana neman waɗanda Allah ya daga daraja su a duniya a karatun alkur'ani mai girma ina gwani a zamfari a ka- kamin da kamin da isa abin da tukuna daga Kano daga jihar Kano Siraju Arhama ina yake da Allah bai ke tsaye ko kalle shi ku yi kabbara kun ga wannan bawan Allah masabakan gasar Qur'ani da aka yi can ƙasa a Najeriya a jihar Zamfara izo 60 da tajawidi da tafsiri shi ya zo na ɗaya izo 60 da tajawidi da tafsiri ya wuce masabaka ta duniya da aka je aka yi masabaka ta duniya da aka yi a Saudiya kategori na farko da ba a taɓa samun ɗan Najeriya ya ci ba shine izo 60 da tafsiri da tajawidi ya zo na biyu duk duniya yaro ɗaya ne ya wuce shi ba shi zai baka mamaki ba tsakaninsa da wanda ya zo na ɗayan rabin maki ne wanda ya zo na ɗayan bai fi shi da maki ɗaya ba da rabin maki ya fi shi 0.5 duk larabawan duniya sun haɗu da na masar da na saudiya da na kuwait kan kwaɗoyi akwai aka zo ƙur'ani gaba ɗaya zo na ɗaya a duniya da tafsirin ƙur'ani da tajawidin Qur'an sai wani tsohon da babu da tabbas yana da hadda izo bakwai wani da zai zo ya ce wannan matsafin Qur'ani matsafi ne da Qur'ani mai girma kuma ya ƙara rayuwar sa yana karantar da ahlus sunna Qur'ani mai girma gashi a zaune a a majalisin Qur'ani zaune a kasa ina shugaban masabaka ta ta Najeriya gaba ɗayanta gwani Aliyu Bakura fito daga nan gudu saboda ina so su ganka ɗaɗaya mutane suka lera a takbir wannan bawan anan da ko gani bayan ya ci masabaka ta najeriya aka je ta duniya ya ba su takardar sallama bayan ya dawo shine shugaban duk ɗaliban najeriya da suka taɓa cin gasa ta duniya shine shugabansu gaba ɗaya su banda wanda in za ka kawo aljani ka ce su yi musafa da shi
Jadi ai ba wuri ba ne.
wannan ba wai na faɗa muku wai mahaddatan da ke lissafa muku a nan ba ina nuna maka waɗanda Allah ya daga sun suka kai ƙoruruwa ƙoruruwa suka ƙure duk a nan majalisun a ƙasa suke zaune wace ka zo baka da hada izo uku mai kyau sai cuwa-cuwa baka da aiki yi wannan gwamnati ma'aikaci guda ɗaya yawa turo min da raguna guda ɗari a layya rago ɗari rago ɗari baka da hada izo uku sai ce rago ɗari a layya wa baka zo ka ce mutanen tsafi za mu je mu yi kai ka ma san tauhidin a masayin da tauhidi wacce ka gane a masayin da tauhidi wallahi ba mu fara magana ba amma in ta kama za mu haska za mu haska toci da macin batir takwas kowa ya gansu ai ban kira sunan kowa ba to za ka lokacin da ba adireshi zan bayar ba har da lambar waya saboda mun gane cewa ba tuba zai iya yi ba bahaushe bature ya ce a fool at 60 is a fool forever idan mutum ya kai shekara 60 a aina dan kara ne ya kai 20 za dan kara ne aka samu 60 idan mutum ya kai shekara 60 bai hankali ba har a hura kaho ba zai hankali ba wallahi ba zai hankali ba na gamsu da ba zai hankali ba wai raƙumi ya zo samu an sanya wa kaza da yayanta ruwa su sha kawai matsayaci raƙumi ya zo shanye ruwan duka shi bai ƙoshi ba kaza da yayanta ba su samu ba kawai kaza ta zo za ta sha ruwa da yayanta kawai ta gaba mu dubuwa da za ta yi kawai sai ta ga amana ya yi gododo sai ta gane abin da ya faru ta ce o su dogo dai har yanzu ba a girma ba to wannan magana ta musa ta da raƙumi ya ce ke gaza dakata ban san rashin mutunci ya za ka ji har zuba girma ba billahi da zikariya kike dan girma kan an girma sai nake ce an girma ba hankali to akwai waɗanda an girma amma ba me ba hankali girman dogo Allah ka raba mu da girman dogo ba shi ya fi bani mamaki ba har da wasu daga cikin maluman sunna da muke wake kyawun zato wannan guguwa ta kwashe su wannan guguwa ta kwashe su yanzu a ce maka za a yi harka ta bid'a harka ta zanga-zanga wa annabi harka ta ƙin Allah da manzan Allah a ce maka su shugaba balarin suna ciki su dr jalo wanda har yanzu yan najeriya suna ganin shi sunansa ta yi tsauri da yawa ƙarya nake su dr jalo suna ciki su dr bashir alfurkan suna ciki su sheik abdullahab abdallah imamu ahalus suna wani jama'a suna ciki farfesa mansur sokoto suna ciki su farfesa salisu shehu suna ciki su cin mishina imam ahmad na ansaruddin wanda suke koyawa yarabawa sunna suna ciki amma saboda kawai kaji wannan jarida ya ce taron siyasa ne baka taba ganin shi ba baka san shi ba baka taba hulɗa da shi ba sai baka labari ya ce wannan taro ne da za su je su yi wa tinubu campaign maganarsa shi kadai kaye da ba malamin addini bane ba jagoran addini bane kaye da ya ƙara rayuwarsa a hidimar duniya ne na siyasa da sauran harkoki abin da ya kware ya goge a kansa kenan wayannan da suka ƙara rayuwarsu gaba daya wajen hidima wa addinin musulunci da ɗawaliya kan wannan addini da shiryar da jama'a da karantar da su amma duk ka tattara wayannan mutanen gaba daya ka ce shaidar da wancan ya baka shi kadai ka yi aiki da ita duk waɗanda maruban lalatattu ne yanzu da ka samu ruwaya ingantacciya daga suka daga china labarin da ya baki kashi da ingantacci ga labarin tambaye ku shugaba ya yi kamfen wa turbu a baki kuɗi nawa za a bashi me za ka ba shugaba a duniya wanda bai da shi ko muke zaune ku a ofisa wallahi na san mutanen da suke zuwa ofis ɗin a taimake su a wata adadin su ya wuce mutanen da ke zuwa gidan gwamnatin jiha gwamna ya taimake su a wata masu zuwa nan sun fi masu zuwa ban ce maka tarayya ba dan na nan ba mai zuwa sun kulle kansu da koina sun tattare amma gwamna da ke kan kujera mutanen da yake tallafa a wata ba su kai mutanen da ake tallafa a ofis na wata ba ƙarya nake har da wani ma wanda ko menene sana'a shi oho wai shi ake so ku tai ku yi sana'a mana wai shugaba zaka ce wai ta yi sana'a mai faɗin wannan magana fa masallacin da yake magana a cikin sama wani ɗan siyasa ne gina mashi ɗan siyasa ne gina mashi masallacin kan mimbar ɗan siyasa ya hau wa abin nan da yake cewa ka tai ka koyi sana'a mana na san shugaba ma'aikatansa da ke karkashinsa ba na kungiya ba fasarar ma'aikata da ke karkashi a kamfanoninsa da yake biya albashi yana biyan sama da mutum dubu a kowane wata wanda karkashinsa suke sama da mutum dubu a kowane wata wanda karkashinsa suke cin abinci ba maganan buhu dubu nawa yake nomawa a shekara ba ba shi nake maka magana ba ba magana hanyoyin kasuwa na halar da Allah ya halatta masa kuma wallahi duk abin da aka samu ƙungiyar nan da 'ya'yan ƙungiyar nan su ake kashewa duk noman da shugaba ke ba taɓa sai da bude ba al'umma ake raba ka ce wai za a ba shi kudi nawa za a ba shi yanzu ba shugaba ba ko ɗan tsumburburin nan ka kallon da kyau idan ka ce za ka sayar ba sai ka shiri mai nauyi ba ka kalli idanuna da kyau kalle ne da kyau sosai kalle da kyau kashe za ka sayi ne ba sai ka shirya ba balle shugaba wai wai kushe ku nemi sana'a bana wannan wannan ya ban tausayi wannan sai tausayi shi kama ne ba wani abu da ya fada tarkon yan siyasa ne ku ahlus sunna me Allah ya ce muku idan irin wannan labarin ya zo muku me aka fada muku
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يقولون دسك إيماني إن جاءكم فاسقون idan wani fasiki ya zo muku bi na ba'in da wani labari mai tada hankali naba yana da mamanci da khabar khabar karamin labari normal naba babban labari da ya kai tada hankalin jama'a Allah ce fata bayyana kamin ku yi magana ko ku yi motsi ko ku dau mataki abu na farko da za ku yi ku bincika abu na farko da za ku yi me ku yi bincike da Allah bane tambaye ku wayannan maluman da kake magana kan su wane ne a matsayin kana hada suna ka kira shi a waya kana so ka tambaya me ke faruwa ba zai ma bayani ba balle ma kai babban malami abokin da awa dan uwan shi wani malami ne Najeriya zai ce ya kira shugaba waya shugaba ya dauka da bai za ka kira shi ka tambaye shi mun ji labari kaza ya abin yake shugaba amma wani jin wannan labarin har ka hau kan mimbari har ka yi hukunci kai idan ba za ka iya zuwa ka bincika ba akwai abin da Allah ya ce maka kai tana gaje to abin da lokacin da zan je yi bincike baka da lokaci laula in sami'tu mu
laula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka subhanaka hadha buhtanun 'azim walaula in sami'tumuhu ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يا أيها قالوا هذا إفك مبين ya kuce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ce laula isami'tum me ya hada lokacin da kuka ji wannan labari zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me ya hana mu'minai maza da mu'minai mata ba ku yi wa kawunan ku zaton alheri ba ku ji wani irin musulmi na qur'ani ba ce me yasa ba ku yi musu waɗanda aka ba ku labarin akan su zaton alheri ba ajanda ta wuce nan me yasa ba ku yi wa kawunan ku zaton alkhairi ba saboda me idan ka ji labari akan dan uwanka sai ka masa zaton alkhairi Allah ya ce a gwada maka ba shi kai wa zaton alkhairi ba kanka kai wa zaton alkhairi wa kai wa zaton alkhairi kanka kai wa shine laula istami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wai ne ya hana sanda kuka ji wannan labarin ‘yan uwa halin suna ba ku yi wa ‘yan uwanku halin suna kyakkyawan zato na alheri ba, don me ba ku yi wa kawunanku kyakkyawan zato na alheri ba, don me kuka ɗauki mummunan zato kuka sa a cikin zuciyarku, don me daga fada kuka yadda, don me daga fada kuka imani da ita, don me daga fada ta samu shiga, ƙarya kuke akwai wani digo na munafurci ko baƙin ciki a cikin zuciyar. Dama akwai wata ‘yan hasada hasada akwai matsala a ciki. in ba haka babu da za a yi magana mai girma irin wadda ta iya shiga zuciyar ahalus sunna baiwa akwai wani digon fitsari da shaidan ya maka a zuciya shi yasa daga kawo ta kawai kaji ta yi daidai dama kana da bukatar jin irin wannan labarin ka yi imani da shi Allah ya ce ka ku saurara walau la istami'tumu me ya hada sanda kuka ji wannan labarin kultum ku ce ma ya kuru lana an na takallama bai haza wannan maganar a cikinta akwai shiga mutunci malamai na sunna masu da'awa to mu ba za mu sa baki akan wannan wa ka da makalla sai da kaje gaba mamar aka mimbari Allah ya ce kaga kuskura ka sa baki kaje gaba mamar ma sai da aka dawo kuma wallahi na rasa yadda aka yi haka ni ni ni ni ni ni to mun sai da aka haka shedan ne maka kutubu waye ba kutubu shedan ne maka kutubu kuntum ma yakunu lana an natakallama bi hadha saboda girman maganar Allah ya karkake kansa da kansa yace subhana ku ce karki ya tabbata ga Allah hadha buhtanun azim shugaba ya ce maka za a yi taro na mahadatan qur'ani sai wani ɗan siyasa ya ce maka amfani ne za a yi da malaman domin in sun je a ɗauki hotunansu a yi wa tinubu kamfen yadda in an zo zaɓe tinubu ya murɗa zaɓe idan jama'a suka ce ba sai da ba sai a ɗauko waɗannan hotunan a ce ai ga jama'a sun yi taro suna goyon bayan tinubu saboda haka sai duniya ta ce eh to da gaske ne waɗannan mutane sun goyi bayan ka dole ka ci zaɓe da yake sun san abin da za a yi a taron karya ne ba abin da suka fara ba ne sai aka ce a'a ai ba maganar mai za a yi a taron ba ne gwamnati take bukata ai ita gwamnati bukata ta kawai a taron ta ɗauki hoto yadda idan aka zo za ta nuna hoton saboda haka ko da abin da aka je aka yi a taron ya karyata su to ba har yanzu maganar su tana nan kai akwai iska duniyar nan to amma mun gode wa Allah kun san dalili eh shi babban madugun musulun musulun ne da kansa ya fito ya ce ba hatu turu a ciki ba ku ji ba ya ya ce ba tulubu ne ya sa su ba ya ce na san ba tulubu ne ya sa su ba kuma kun san shi ya fi kowa kusa da tulubu kamar yadda yake da'awa a cikin malamai ya ce da shi zai ga tulubu jirgin sama tulubu yake turawa ɗauko shi a kawo shi yadda sai ga bature yana tuka ne na babban a cikin jirgin sama na ce alhamdulillah musulunci ya zauna da gindin a wannan sama kamin kamin wannan gwamnatin ta zo ana ɗauko da private jet ko aka ce ba a ɗauko a jata yanzu ana ɗaukowa ci gaba abin tausayi miskin miskin mun za mu tafi taron shugaba cadar suna da yake ɗauka ba dr jaro kada nake shugaba ba ya ɗauka mana cadar fara za mu je taro shugaba yana ɗauka mana jirgi za mu je taro ko ba ya ɗauka mana shugaba ce ba da tashi yana ɗauka kai idan kai iya tunaninka wai gwamnati ta turo maka jirgi a kai ka lalle ka zama babban malami wa ya ce maka da an turo maka jirgi ana turo ɗauko babaroma shi ma babban malami ne ana ɗauko shugaban jami'a an an yana da muhimmanci ko wani ɗan adawa shi ma wannan shi ko wani mawaƙi wani mawaƙi ma yana da shi ma ana ɗauko shi wannan shi yake nuna sun zama manya a addini shi yasa ya fi kowa kusa da shi ya ce shi yasa lokacin da aka ƙara kuɗin mai kubanta talakawa suna ta kuka me ya ce ya ce ai lokacin da aka ƙara kuɗin man mai girma shugaban ƙasa ba bai najeriya ya ce bai ba sa yi ba wasu maƙiyan gwamnati ne da suke so su ci amana shugaban kasa sai da suka bari ya tafi suka ce mai sauri mu kara kudin mai mai sauri kafin ya dawo kafin ya dawo shi ne suke so ya kara shi shugaban bai sani ba to kaga wanda ya gano wannan ayahin kwa kusa sai ga shi ko shugaban kasar da ya dawo jawabin da yawa al'ummar kasa shine kara kudin man da muka yi ya zama dole ne akan mu saboda dalilai kaza da dalilai kaza da dalilai kaza ya rage da yan kasa su gamsu dalilan ko ba su gamsu dalilan ba amma ya ce bai sani ba a duk da ɗan siyasa ne wannan ƙarya ta fi ƙarfi shi kun san wata ƙaryar sai wallahi sai kake ka yi ta wannan ƙaryar ƴan siyasa ba ba su yi ta wannan ƙaryar sai Allah ke bai Allah ka ke bai taron da aka ce za a yi convention malu ba aka gayyato maluma nan da aka gayyato su aka ce ga wani taro da ake ga ya kamata a yi shi a najeriya domin ya ƙara matso da al'ummar musulmi kusa da juna ai mu mun sani duk mai san gaskiya ya sani kamar yadda nake ganin suna cewa ai wannan da yake harkar neman kuɗi ne kaga da yan izala da yan dariƙa an haɗe ana faɗa ko ba faɗa wannan rashin adalci wannan rashin adalci akwai matsalar da ƙungiyar addini guda ɗaya tana iya tinkara ta a Najeriya akwai matsalar da ba ƙungiyar addini ita kaɗai ta iya tinkare ta sai yi mai sai ƙungiyoyin duka sun haɗu da muka zo magana ɗan baka shari'a musulunci a Najeriya ƙungiyar addini guda ɗaya ta yi ya muka yi sai da muka haɗu gaba ɗaya muka hura wa gwamnoni wuta sannan gwamnonin nan suka gaba gaba ɗaya ƙasa ta haɗe ba sarki sai Allah ya ji bahaushe suka je suka shari'ar a lokacin da izalar mu ce kaɗai ko izalarsa kaɗai ta tinkari wannan rikicin za mu yi nasara ba za mu yi nasara ba da aka zo maganar rigimar lgtbq dokar da ake tuhumarta da halatta luwaɗi da waye da waye da waye taro muka kira a nan abuja ƙarƙashin supreme council for shari'a ta gayyato dukkan malamai daga ƙungiyoyi sai da aka tara wajen malami 180 aka zo aka tattauna farfeso kawai akwai goma sha wani abu a wurin hafar fesu a ilimin lo akwai aka bi wannan doka aka yi ta hadiri ta a gano menene matsaloli aka kuma haɗu gaba ɗaya aka tinkariwa aka tinkari gwamnati idan da ƙungiya ɗaya ce ta isa lokacin da najeriya za ta kai ecowas za ta kai hari wa nijar kuma shugaban najeriya shine shugaban ecowas akwai wata ƙungiya guda ɗaya da ta isa ta ce wa shugaban ƙasa ba ta yi da ba amma da dukkan ƙungiyoyin suka haɗo shugabannin duka suka haɗo suka ce mu je mu ga shugaban ƙasa mu je mu ga da aka ce ga su suna son su ga shugaban ƙasa ya gansu ko bai gansu ba me yasa sun kai nauyinsu ya kai ba harkar da za ka yi a najeriya ba kai da musulmi ba kuma duk harkar da musulmi za ka sai kai da wayannan ba ka da zabi haka allah ya ga dama ya tsara wannan ya sa suka je suka ce ba mu yadda aka yi hari ba shugaban kasa ya ce to ai ba ni ne mai kai harin ba ecowas ce kuma mun ɗauki matakin diplomasiya ya gagara malama suka ce ka ba mu dama mu mu je mu gwada muna ga in allah ya taimake mu za mu yi nasara ya ce lokaci ya kore ba lokaci suka ce kai da shugaban ecowas ka taka mata burki ya taka wa ecowas burki gobe taka mata burki ba ba yadda ba yi ba ya ce no i am waiting for my ulamas har da wata yasa a ƙarshe ba yadda ba yi ba shugaban ƙasa ce ba za a je a yare ba sai malamansa sun dawo masa da resort da wata ƙungiya ce ɗaya ta addini ta ce za ta tinkari shugabannin nijar za su saurare ta to amma dukkan kungiyoyi wakilcin duk maluman Najeriya suka ce wannan ba zai yi wa haɗa kai da su a yaudare mu ba mun yadda su zo an yi nasara ko ba a yi nasara ba me yasa aka yi nasara wai idan ba in dai kai ba mugu ba ne da ba bakin Allah da manzo yau muka fara haɗa kai mutum kare matsalar sai shafe mu gaba ɗaya yau muka fara idan kai zai filato akwai majalisar malamai wanda daga dukan ƙungiyoyi aka ɗauko ta ko shi wannan tsohon yana haiwa kan shugabanci da kuma haiwa in yan siyasa za su zo suna son tsaya takara wajen suwa suke zuwa majalisa ake zuwa dr ibrahim idris kai da danjus gaskiya na faɗa ko kare ne hada ba abin da zama ba shi ne shugaban ba ka taɓa ganin shi wurin da ba shi ne shugaban da ba ya ce shi ne shugaban majalisa ba na ce to an ba shi ne shugaban ba wani ba duk inda ka gan shi to sai shi ne shugaban shi kuma haka shi ɗan ya jarrabe shi da bala'in sai shugabanci kai kaska za ta mutu da haushin da haushin kifi har yin shi akwai ka je shi har yin shi akwai a majalisa amma da ke shi ne shugaba ya ce wannan duka daidai ne yan siyasa ku zo mu saurare ku
karamakalla idan ka je gombe muna da irin wannan majalisar idan ka je jihar adama muna da wannan majalisar da dukkan shugabannin ƙungiyoyin addini suna ciki in ka je jihar taraba akwai wannan wani abun bako ne a ciki da bai sai yanzu za a ce wai ana tuhuma mu saboda kuɗi za a bada kuma tinubu za a yi wa kamfen ku saurara ku ci na rantse da ubangijin da ya daga sama ba gwaba fawallahi alladhi rafa'a samawati bighairi amadin tarawna na rantse da ubangijin da ya daga wannan sama babu wafa wallahi tallahi billahi in yau na gane wani dan siyasa za a yi wa campaign a wannan taron wallahi ba zan shiga ba shugaba zaka shiga dr jaro zaka shiga ga shugaban kungiyar kasa yace ba zai shiga ba wallahi ga dr jaro yace wallahi ba zai shiga ba har yanzu abin da ya bayyana a gare mu aikin alkhairi ne za a yi aikin alkhairi ne za a yi idan kuma aikin alkhairi ne za a yi suka mai suka ba ta samu ja da baya mu abinda muke so kawai abinda za mu gane Allah ya yarda da shi eh Allah ya yarda da shi da ka yarda da abinda kar Allah ya sa ka yarda wasu da uba su daya mu forward ever backward never amma daga nan da muka gane wani Allah aka tinkara sai mu ce ba da mu ba gada a makabarta ba za a yi tare da mu ba ba da mu ba disko a bakin gabari masu yi su jisu ko masu haɗin wannan maganar ni na san za su yi nadama da sun san irin mutanen da za a ci tara wallahi duk tsoron allah ka akwai wanda ya fi ka tsoron allah za a gan sha'awai duk riƙon ka da sunna akwai wanda shi ne a tsorati na ka riko da sunna za ka gan shi a wurin in kai nan da rika nema akwai wanda ya fi ka shanta da yawa za ka gan shi a wurin saboda mai aka ce alƙur'ani ne girma wani da ce a ƙur'ani ana masa biki da birthday ne a ba a masa biki na san kalmar festival tana da rikin kalmomin da suka fito masu shirya taron asalin abin da larabci aka bada aka ba da asalin kalmar mutama conference ko convention su kuma ganin irin yawan taron jama'ar da za su zo sai suka fassara abin da festival sai kalmar festival ta kama bakin mutane malami na farko malami na farko da ya fara kiran shugaba Sheikh Abdullahi Balalo muna tare da shugaba kusa da ɗakin Ka'aba a birnin Makka yace shugaba ina ba da shawara taron nan a cire masa kalmar festival za ta yi misleading mutane za a dauka wani biki ne za a je a yi alhali abinda za a yi taro ne na ƙara wa juna ilimi akan Qur'ani mai girma shugaba gare nan take shugaba ya kira masu shirye-shiryen taron ya ce ga shawara mun samu daga wani babban malami kun san wani babban malami farfeso dr sani rijiyar lemu abinda nake so ku gane kun ga waɗannan shugaban da kuke gani akwai dakaru malamai na suna suna na a ƙasa ba sa cikin shugabancin ƙungiyar izala amma izalar sun ɗauke ta da girma da muhimmanci saboda haka sun sanya mata touch light sun sa mata ido ko gargara suka gayi za a sauka shirga za su kira su ce akwai gyara shugaba ga inda ya kamata a gyara yana faɗa masa shugaba wanda ya fara kira fara kira shugaban majalisar malamai dr jalo ya ce ga abin da dr sani ya kawo shawara da yana faɗa masa dr jalo ya ce wannan shawara ta sa da kyau ku faɗa masa da Allah ya bamu sunan da ya fi dacewa sai a canja a sa wannan suna saboda mai dokta sani gyara yake so a samu me yake so a samu gyara yake so a samu yana da kyakkyawan zaton aikin alheri ake so a yi sai dai kana iya yunkuri wajen aikin alheri a samu inda kai kuskure sai a taimake ka a gyara kuskuren don a cimma mai a cimma aikin alheri na'am shugaba yana kira aka ce an gyara an karba aka ba da kalmomi aka ba da kalmar da turancin convention aka ba da conference aka ba da amada national seminar aka ba da sunaye da yawa aka ce a zaɓi wanda fi dacewa kun san wane ne wanda ya fi kitin kalmar convention ya ce yana ganin ta fi dacewa shi ne dr bashir babban liman masallacin juma'a da alfarka shi ya kawo wannan kalmar ta yace saboda gogagge ne a larabci sannan gogagge ne a ne a turanci sai da shugaba ce dr bashir ya tsana authority don allah ku tuntuɓa mana shi dr bashir ya ce ku zaɓi kalmar convention na dubi ma'anoninta na hararo ma'anonin abinda taron yake so ya cimma wannan kalmar ita ce tafi dacewa dr bashir na alfarka shi a duniya authority ne a shari'ar musulunci a duniya authority ne shi Dr. Bashir tun da ya fara karatu bai taba zama aji ne da wanda fi shi kwakwalwa ba. Shi bai taba yin da biyu ba a rayuwarsa. Dr. Jari haka ne? Bai taba da biyu ba. Tun da ya fara karatu har ya kai karshe shi bai taba da biyu ba a rayuwarsa. Shi yasa ina gaishe nake cewa dan baiwa ya da ya ce sakatare da ake da dan baiwa nace babu idon da ya taba ganin irin ka haka idon ka bai taba ganin irin ka ba. To ga jiwa duk maganar sai wani criminal kawai daga cikin duwatsu wai taso shi masu ake shi ka rasa mai iya kai boko baka iya ba arzikin baka iya ba na rasa da iya ce ba na aka taro abuja ba inspector general of police su ta boko haram ɗakinan sanar of nigeria su ta boko haram Tibetan. So Boko Haram is the most important enemy in Nigeria. What is the most important enemy in Nigeria? Kai ka jani turanci kamar an tara da kafin. Ana magana malamai professional. Suka ce ga sunan da ya kamata a saka. Kun san wani abu? Wallahi ina makka ina imam usama dan da rigin ya sujada ku yi kabbara limami ne na juma'a na bana abuja kun san shi ko baka zauna ya turo mu dogon voice voice eh voice note ake ko voice mail voice note ya yi magana da wani babban mutum a najeriya kuma abokin shugaban kasa na kusa da shi dab da dab ya kira shi yake cewa to mun ji za ku yi wani taro a abuja shek balanau kuma an ce taron da ƙur'ani ne ya ce eh ranka ne duk da dai ban yi magana tare da su ba amma dai yadda nake fahimtar abun ya ce sai na gaya masa daga ɗan jawaban da na ji a bakin shugaba da saura na faɗa masa fahimta ta sai ce to gaskiya mu hankalinmu bai kwanta ba ya ce an yi irin wannan taron a nan abuja zamanin abata aka yi ta sauke ƙur'ani aka yi addu'o'i manyan najeriya suke ta mutuwa sanadiyar wannan karatun ne wanda ya mutu sanadiyar wannan wanda ya mutu sanadiyar wannan wanda ya mutu da ce muna ɗan tsuntsurowa muna jin tsoro anya kuwa ba wani abu aka cuto mana ba muna lafiya kalau a gwamnati mu a zo aka kashe mana shugabanninmu ba abin da ya kawo da taron kenan ba wayannan da hannun damar shugaban kasa da suke cewa suna jin tsoron taron kada mun kawo musu wani abu da zo za a yi shugabannin su mutu kuma wasu ake cewa wannan shugaban kasan shi ya shirya taron ya ɗauki nauyin taron ina maka kusa da zakin yaba turo mu na faɗa shugaba shugaba ta dariya na ji wani malami daga gombe yana cewa a cikin malaman matasa na sunna yake cewa to idan an yi addu'a aka ce du'a zalimi wanda shi ne matsala najeriya da matsalar talakawa da waye allah ya ɗauke shi a hudan allah ya ɗauke su bai baki cikin ku to su a wannan gefen yadda ake fahimtar abu kenan a daidai wannan gefen kowa na cewa su suka turo mu su suka yi mai su suka turo ahalus sunna in Allah ya yadda ba za mu raba ku da sunna mu dora ku kan bid'a ba Allah karka guda mana kan wannan lokaci malamai da ke maganar bid'a bid'a sai kana karanta bayanan abin ya baka ma'auni da ne wani sai malami ce maganar taron bid'a ne sai ka dauka zai kawo maka ka'idoji da ake gane bid'a cikin addinin musulunci yayi tahririn matsalar ya fidda maka yadda taron ya zama bid'a bid'a ce da ya fara magana ko sai ko magana siyasa kun san me yasa siyasa ta shigo cikin harkar taron bare ga yabo 'yan siyasar najeriya sun riga sun tsorita da malamai sanda suka bambance kore a baya suna ganin ba mai iya karɓar gwamnati a hannunsu sai buhari ya zo tsautsai ya sa malamai suka rufa masa baya wallahi tsautsai ne in kuma akwai wanda bai sha wuya a cikin mutum bai daga hannu amma dan me muka yi mun yi dan Allah mun san muna da lada a wajen Allah shi yasa ba ma da dama ai aka tsina naje saboda kar a ce a wani gari na fada nace tunda Buhari ya hawo har ya sauka duk project da gaban yi a izala bai taba taimaka mana da gwandala ba ya taba taimaka mana a lokacin da bai kai shekara daya kan kujera ba sanda muka yi international conference wanda muka yi a nan abuja kuma ya halarci taron yana shugaban kasa wannan abu mun ji daɗin shi har mu mutu ba za mu manta da shi shugaban kasa yana kan kujerar shugaban kasa ya zo ya halarci mu utamar na musulunci wannan taron da muka yi mun tara najeriya gaba ɗayansa tsohon nan ya zo to wani tsohon da kake cewa baka ciki me muka taɓa yi da baka shiga amma da rashin mutunci eh za mu iso kan wannan masallaci liman akwai labarin da yake da shi ne ya san da yake fara kuma shi da yake gidan jira ran madina da ya san da ba ya zo da kanshi wannan abu mun ji daɗi har abada ba za mu manta dan ya mutunta addinin musulunci aka zo aka taro to a ɗawaine ya saukar da baki ma ya bada gudun mu ma mai yau kowa rashin adalci amma tun daga rana yan shekara bakwai kwandala ba ta taba zuwa mana idan kuma sun taba bada su kamo wanda suka ba su karbi kayan su ƙarya yake bai kawo mana ba mun gina guest house babu kwandalar shi a ciki haka ne wannan masallacin tun da muka fara babu kwandalar shi a ciki sai dai ya mana abin da mun ji daɗin abin fiye da ɗauki miliyan ɗari ya bamu shi ne ya zo aka buɗe masallacin wannan zuwan da ya yi da kanshi ya zo aka buɗe masallacin wallahi shugaba na fi murna da shi fiye da ɗauki naira miliyan ɗari ya bamu ya ɗauka ya bayar a cikin yaransa ko su jami'ai a gwamnatinsu za su gane aikin izala su ba da gudunmuwa wannan haka yake amma ba da sunan gwamnati ba ko da sunan shi a matsayin su na su ma suna sha'awar abin da ake yi kamar yadda kai ka bayar ni na bayar wancan ya bayar wancan ya bayar ba taɓa ba university ya tura mana farfesa isa alifar tabi farfesa ya hau kan mimbar ya ce shugaban kasa ya turo da in zo in ga ayyukan da ake bukata idan maka gani in Allah ya yarda in je in masa bayani in na masa bayani zai ga yadda za a turo gudunmuwa da za a gama aikin nan da wuri ya ce in son samun sani ma kan ya gama mulki a buɗe jami'a muka ce to ka gani da idanunka ko gan shi ko mun gan shi ba mun gan shi bayan mun dawo shiru kamar mashirki ya ci shiru a sharuwa lokacin da mahaifiya ta tara su farfesa Allah ya saka masa da alkhairi ya taso da kansa ya zo har gida na Abuja ya mun ta'aziyya rasuwar mahaifiyata bayan ya yi mun ta'aziyya kuma yake gaya mun cewa maganar nan da muke da kuna isar da shugaban kasa kuma ya ba da al'umurnin a samu wani abu da za a taimaka muku ta hanyoyin da ba su saba wa dokar gwamnati ba kuma da ba za ta zame muku kuma fitina ba a ba ku gudunmuwa kuma muna nan da ni da abokanai na muna bin wa'annan hanyoyi domin mu ga an samu gudunmuwa da za ba mu in Allah ya daga nan zuwa sati biyu ina fatan ma gudunmuwa ta gama haduwa mu kawo sati biyu ce har yanzu ba ta yi ba amma wallahi da kuni na jinar siyasa yana cewa sun je sun tallata muku buhari kun yi shi gwamnati ta raba musu kuɗaɗe gwamnati suna ta basu bangila gwamnati ta basu kaza kaza kaza da za ka kwantar da shi ka ɗauko wuka ka ɗora ka yanka shi bai isa ya taɓa kawo inda aka taɓa ba kungiyar izala bangila ba ko a ba izala bai ta isa ya kawo bai isa ya kawo da an babu laifi ne akwai wanda ba ba a ƙasar ba ba kwan samu ba an ba iyamuri ko ba ba shi ba an ba bahaushe ko ba ba shi ba an ba babarbare ko ba ba shi ba an ba bayarabe ko ba ba shi ba waye ba bayo ba me laifi da an ba mu to amma dai ba ba mu na me yasa hankalinsu ya tashi buhari ya zo bai da kokobu malamai suka yi kamfen ya ci zaɓe ya shekara hudu bai taimaki malaman ba kuma talaka idan shawo ya haka ko? aka sake zuwa za a yi zaɓe na biyu 'yan siyasar sun suka ƙara yin kuskure maimakon su yi faɗa da buhari sai suka ce bari mu haɗa hadda malaman da suka kawo shi sai suka manta da tasirin malamai kamin sa an kara malaman suka ce a ta kara mugu da ka sani da mugu da baka sani ba suka saka kama wa buhari dr jaro kai kai kudubar ayola abu a yanar da ta yi wani wata kudubar an ji nake kamar masallaci a hudu tsake shi fitar zama dokta ya sha jamu ko muka aiki aka zo buhari ya ne ya kammala suka ga fatawa zukan arha-arha za mu kwace za mu karbe na ma wajen faɗannan sai suka sake haɗawa da malamai sai zama inda aka fara ƙulla wa shari malamai ne aka ta ƙulla mana shari ba iri sharin da ba ya mana ba kamar za a cinye mu ɗanye muka ce a muka da ɗan dai kaɗan-kaɗan dai haka to mu ko da hannu abu muka ɗaushe ka ka tafi ke ba sai mun sa hannu da ba malaman suke kamfen aka karaka da su to yanzu na hangen zaɓe yana zuwa wanda ya taka garwashin wuta ya kona shi to in ya ga toka ba zai wasa ba sai ya caje da ya ga akwai wani abu shi ko babu sai aka ce ga taro za a yi na maluma gaba daya a birnin tarayya abuja sai suka fara lissafi to a ce malami ana raba dubu talatin kudin motar su nawa za a kashe hotel ɗin su nawa za a kashe abincin su nawa za a kashe nawa za a ba su alawar tafiya ai kudi ne masu yawa da sun kai biliyoyi ina za a samu kudin nan ba inda za a iya samu su sai in gwamnati ce za ta bada gwamnati kuma za ta bada ba sai in kafin za a mata kashe nan na iska da bai da mulki shi ne ya ɗauke su daga wannan mataki zuwa wannan daga wannan zuwa wannan ƙarshe suka ce maka kuskura muka bari aka yi wannan taron to fa shi ke da fa sai dai mu ji asalansa to bari mu fito mu yaƙe shi to da za a yaƙi taron da kuma shi ne bari a sake koma wancan tsohuwar hanya da agura ta sau kuma taima shi ne a haɗa mu da gwamnatin a yaƙe mu shi ne banda zagi ai kun ji inda aka samu wacce aka ce kai bayani kun san wani abu ni ɗaya ba shi ba da haushi na rasa da yake nema wallahi da karkar ma da ya gane shi za ku gobe su ku gane shi ko san dalili ina tsoro ku ta tsine mashi albarka har ma mu zo muna lallashin Allah ya dawo mana da shi mu gagara shi aukan ubangiji mu ta lallashin Allah ya zabi mu samu Allah ya tausaya mana ya zama mu da salama Allah ya riga ya fushi ku yi addu'a Allah ya kebo bayi mu ta addu'a Allah ka kebo bayi mu ta addu'a Allah ya kebo mana su duk duk abin da ka ji an kitsa nan daga nan ne daga nan wanda yake jin haushinmu akwai wanda ya ce ma wai ra- wai rawar wasan gona ne za a yi da ƙur'ani mai girma shi ne ma'anar festival da ala kalmar turanci ita ce ma'ana ita ce damuwa ko mai za a tara ya Allah idan ba mu gane ba ne Allah ka ganar da mu. wallahi duk da muka gane dan siyasa za mu yi aiki wallahi ba mu amma wallahi iya abin da muka sani zuwa yanzu aikin alheri ne ake ba nan 'yan siyasa suka tsaya ba bari guji bisa 'yan siyasa da shiga ta kasa ɗan siyasa wato baka san ɗan siyasa bai zan zai halakar da kai na ji wani malami daga kaduna daga zaria daga ina daga zaria jihar kaduna eh daga zaria jihar kaduna yana bayani yana cewa wani babban mutum ya kira shi a najeriya kaji an ce babban mutum ai ko sanata ko minista ko ko gwamna ma'ana ne ɗan siyasa shi ne ma'ana wani babban mutum ya kira shi wani babban ɗan siyasa ya kira shi shi ne ma'ana kalmar ya gaya masa akwai taron da za a yi a abuja sai dai kai an ce kar a kuskura a gayyace ka ba ka ce a saurara a saurara wasu da a can ba su gina cewa ɗan shi'a ne ɗan shi'a ne to koma ne ɗan mene ne can shi ya jiyo inda iso kan shi'a ne ta zami magana a kanta yanzu yana so gaya muku sharrin ɗan siyasa ne sai ce da kai da wasu maluma sai kirga masa wasu maluma sai ce akwai malam wane ba kwa ciki saboda ku ɗan adawar gwamnati ne maƙiyan gwamnati ne kenan ashe bayan sun kulla wannan kitsan kuma sai suka rike bin malamai sai to kai an ce banda ke domin kai ɗan gidan gwamnati ne malamin nan zai kai masallacin juma'a wani babban mutum da yake ganin ba zai shirya masa kaya ba wani shi ɗan siyasa ya ce gwamnati ta sa a shirya wani gagarumin taro da maluma kuri za a raba kuri za a sama amma ce kai maƙiyan gwamnati ne kana za su zanka da ana gaje hauka min bari zai yi da wasa me zai zaga tarar kaga wani ɗan siyasa bai ba shi koko ba ya yi ne ya yi amfani da shi sai shi wannan malamin da kansa yake kirga maluma kun sa abinda zai ba ku tausayi cikin maluman da ya kirga ban da su saboda bai gama sanin me ma- manufofin maluman ba akwai dr bashir liman musulun juma na alfurkan wanda kalmar ƙur'anin convention ɗin ma shi ya kawo ta ya fassara ta yana cikin waɗanda ya lissafa wani gwamnati ta ce kara kuskura a kira su taron maƙiyan maƙiyan taron ne malamin ya ambace su ko bai ambace dr bashir ba ɗaya kenan ina shehu malami malam ibrahim aliyu malam ibrahim ya fita yanzu shi ma muna tare da shi malam ibrahim bismillah ɗan zo daga nan da Allah a takbir a takbir sunan ka yana cikin waɗanda aka ce gurin ta hana gaice su to kaji Allah ya baka albarka Allah ya baka albarka kaji ya ce wannan ruwaya daga dan shi a tafi da yake Allah ya sa malami ne na sunna da ya san sunna sai ce a idan gwamnati ta ce ba za ta gayyace mu ba to sai me ya ce me matsala ce dama kowace matsala ce sai na shigo ciki to an sa malamai na iya wadatar saboda kyakkyawar manufa ya ce mun mutane kuma ya ce kun gani na guri eh ina daga cikin wanda ake yawan garin suna yawan tuhumar da zargin policies da gwamnati in ta zo da abu kamar irin magana harajin nan da aka ce za a kakabawa yan najeriya wa'anda suka fitowa su fada da abu ya ce ya ce wallahi ina yi ne don allah ba wani nake wa aiki ba don allah nake ya ce kuma wannan matsalar har yi zuwa yanzu abin da ya bayyana a gare mu shine addini ake so a yi a yi wa hidima ƙur'ani ake so a yi wa hidima taro ne na addini ya ce wallahi yau in muka gano taro ne na 'yan siyasa ya ce a kan membarin da za mu yaƙi taron haka dai to ku ji shirin da 'yan siyasa bayan sun kitsa wani daga waje sun sa shi ya yi wannan ko bai isa ba kuma sun rinka bin malamai kuma daga nan cikin gida suna cin fitina kai gwamnati ta ce kana gece ka kudin da ba da kai za a raba ba saboda an ce kai kana zagin gwamnati sai ka ce bari ka tura mata ashe duk abin da zai faru sai zai faru duk yawancin malamai da suna jijiyar wuyan nan to ire iren su wannan siyasa ne kawai ya- ya shafa masa romo a baka yaje masa za a raba ba da shi ba ya Allah ya Allah duk wanda ya nemi ya bata mana suna ya ci mutuncin mu ya ci zarafin mu saboda bukatar shi ta siyasa ya Allah kar ka bari bukatar shi ta siyasa ta biya kun san me yasa nake wannan addu'ar wani dan siyasa irin su bari in amfani da babban mutum ya kira wani wanda nake tare da shi yace na ga maluma suna ta kokarin wai su kare ku a Facebook to ka gaya wa shugaba da kabiru gombe mun daɗe muna tona muku rami rami suna tsallakawa to wannan karankan sun fada babu mai iya da su ina rantse muku da ubangijin al'arshi ɗan siyasa da ya kira wani na kusa da ni yake gaba kuma ya faɗa masu na ɗan siyasa in bai yadda ba mu je gaban shi mai magana cewa sun daɗe suna tona mana rami muna tsallakawa to wannan karan kan mun riga mun fada cikin ramin kuma babu mai iya fidda mu wai abinda suka dauka wai da wannan ne za su raba mu da ku wai da wannan ne zai sa idan shugaban mu ya bada umarni ba za ku yi aiki da shi ba wannan ya san su ake cewa yin zala kuwa ya ku bayin Allah kuna nan kan bakar ku in yau shugaba ya bada umarni a shirye kuke za ku biyayya duk wanda tsakaninsa da Allah a shirye yake forward ever backward ever da daga hannu ya ce Allahu akbar ba ku ke mana ku juya ke mana ku haska ma wa'annan matsiyatan su ga abin da ke faruwa ba ku ke mana ku juya ke mana ku haska musu su ga matasa da ke mai ke faruwa kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan sako ne daga nan herkwata ta izala a birnin tarayya abuja ku ɗauke ta kowai zai kai ta jihar fali yi ballibu shahidu min kumar ga'iba fali yi ballibu shahidu min kumar ga'iba fali yi ballibu shahidu min kumar ga'iba wanda yake rage isar wanda bai nan ku isar ku sanar kuma ku yi ta taya mu addu'a wannan taro da za a yi Allah ka tsare mu daga fadawa kan kuskure a taron ya Allah duk abin da zai sa kai fushi da kai a- kai fushi da mu a wannan taro Allah ka tsare mu Allah mu masu rauni ne ya Allah gajiyayyu ne ya Allah muna iya yin kuskure ya Allah haka ka halice mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga fadawa kurakurai a cikin wannan taro ka ba mu ikon yi wa sunnan manzon ka biyayya a wannan taro ka ba mu ikon yin wannan taro don ganin girman ka da girman littafin ka ya Allah ka ba mu ikon yi don ganin girman ka da girman littafin ka ya Allah duk inda za mu samu kuskure Allah ka tsare mu inda muka fada ba mu sani ba Allah ka gafarta mana masu jira su gaban fada kuskure su yi dariya Allah ka sa ku kuka daga ranar ranar tashi alkiyama Allah kada ka biya musu bukatar su da ɗan siyasa da yake so sai ya warka da wannan al'umma domin biyan bukatar sa ta siyasa Allah ka warka za shi ka warka da aliyarsa Allah ka warka za shi ka warka da al'ummarsa Allah ka kaba shi ya nasara ya Allah duk wanda yake so ya ga bayan malaman sunna Allah ka nuna masa bayan mu amma a masallaci matsiyaci muna sahun gaba yana yana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
Allahu Akbar. A wannan wa'azi a Allah ya saka wa malam a kan wannan wa'azi na sai yanzu insha Allah kowa ya fahimci da al'amura suke kuma an ƙara gane gaskiya muna fatan Allah ya tabbatar da wannan lamari kuma ya sa a yi sa